والصلاة والسلام على رسول الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara sa da fuskokinmu a wannan yammaci mai albarka da muke tafsirin alƙur'ani mai girma a cikin suratu yusuf alaihi salam a karatun da ya gabata mun kwana aya ta tamanin da bakwai kyanta yau mu tashi aya ta tamanin da takwas kenan to sai dai munasaba tsakanin aya ta tamanin da bakwai da ta tamanin da takwas ɗin ta sa dole zami abin da bahaushe ke cewa waiwaye adan tafiya ko da haka za mu sake maimaita ayar ya bani ya zahabu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون لوكتين دا سككوما وجن النبي أقوب عليه السلام suka ba shi bayani gafa abin da ya faru da ɗan shi annabi yaqub da ya koma gurin Allah subhanahu ta'ala ya kai kukansa inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu sai ce ya bani yadhhabu ya ku ƴaƴana ya abna'i udu ila misra yace ku koma ku tafi misra ku je ku nemo fatahassasu min Yusuf wa akhihi ko cewa ku je ku nemo labarin annabi Yusuf da shi da dan uwansa wala tayasu min rauhillah yace kar ku ebe tsammani daga rahamar Allah subhanahu wataala da budin sa da tausasa man shiga bayinsa innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun yace ba wanda yake ebe tsammani daga rahamar Allah ba wanda yake ebe tsammani da tausasawa ta Allah subhanahu wata'ala da budinsa sai mutane waɗanda suka kafirta suka bar tafarkin Allah subhanahu wata'ala to kaga yanzu wannan annabi yaqub yana karantar da 'ya'yan shi da mu al'umma baki daya cewa baka ebe tsammani kullun ya zama kana kyautata zato a wani burinka da kake yi a wajen Allah cewa Allah madaukakin sarki zai cika maka shi karka yi ba tsammani ka ce shi kenan yanzu rayuwa kan ai ta riga ta tafi ta ƙare ba za a sake jin daɗi ba ba za a yi kaza ba a'a ka kyautata zato a wajen Allah subhanahu wata'ala ko kai kaɗai ne sai Allah maɗaukin sarki ya sauƙaƙa maka rayuwa ɗin an fahimta fa inna ma al usri yusra sai ya ja'ala Allahu ba'da usri yusra wannan Allah maɗaukin sarki ya faɗa wanda qauluhul haqq maganar shi gaskiya ce ba ta tashi ko Allah maɗaukin sarki ya shirya da mu sai ya ce musu me.
Falamma da kwalu alaihi kwalu ya ayyuhal azizu masana. قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ yanzu sai ka kaddara ‘yan uwan annabi Yusuf sun karbi umarnin mahaifinsu da ya ce ku tafi Misira ku je ku nemo min labarin annabi Yusuf da shi da ɗan uwansa fa za'abu ila Misira to yanzu ga sunan ka kaddara ga sunan sun kamo hanya sun taho zuwa Misira falamma dakalu ala Yusufa qalu a lokacin da suka shiga gurin annabi Yusuf alaihi salam suka ce ya ayyuhal azizu ya kai mai girma ranka ya dade asabana wa ahlana alqahat wal jadab cewa lallai ya abin da ya same mu ya same mu mu da iyalanmu mun samu matsala na yunwa da rashin abinci waji'inaka bi thamanin radi'in qalil mun zo maka da kuɗi kuma wanda yake gaskiya kuɗi ne ba mai yawa ba shine ya ayyuhal azizu massana wa ahlana dhurru wa ji'na bi bida'atin musjatin cewa mun zo da kuɗi wanda yake ɗan kaɗan kuma kuɗin ma ba wani mai kwaliti ba da haka abinda muke roƙo a wajenka fa awfi lanal kaila ay fa a'tina bihi ma kunta tu'tina min qablu bi thamanil jayyid cewa abinda kake ba mu dinnan ai an auna musu abinci sau biyu ko sun zo na farko an auna musu kowa an masa himli ba'iri sun sake dawowa an sake auna musu sun koma to yanzu kuma karo na uku ko to suka ce mun zo da kuɗi wanda yake ba kuɗin ma ba wani mai kwaliti ba ne malaman tafsiri sun yi ta bayanai akan irin nau'in abubuwan da suka zo da shi da haka suka ce fa'aufilan alkai ay fa'atina bihi ma kunta tu'tina min qablu bi thamani jayyid cewa ka bamu abin da kake bamu wanda lokacin da muke zuwa da kuɗi mai yawa wa tasaddaq alaina cewa kai mana sadaka ay bi qabdi hadhihi ad-darahim al-muzja wa tajawwaz fiha cewa da wannan dan kuɗi da muka kawo wanda bai kai ya kawo ba ka kauda kai ranka ya dade inna allaha yajzil mutasaddiqin lalle Allah madaukakin sarki yana sakan yama masu yin sadaka ai inna Allah ta'ala yuthibul mutafaddilina ala ahli alhajati bi amwalihim Allah madaukakin sarki yana sakan yawa masu kyautatawa ga masu bukata da dukiyarsu duk lokacin da aka ce kana da dukiya sai ga mabukaci yazo sai ka taimake shi cikin wannan dukiya din Allah madaukakin sarki zai saka maka a nan duniya zai maka ninkin baninki sannan kuma a lahira Allah maɗaukin sarki ya tsiratar da kai daga abin da kake tsoro shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi duniya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawmil qiyamah bima'ana naffasa bima'ana latafa duk wanda ya tausa sama wani mumini bakin ciki da damuwa daga cikin damuwar duniya ina ganin babu bakin ciki da damuwa a ce ga ka ka tara iyalai suna nan ba abin da za ka ba su ga yara ce ma zaune ka ce a yi haƙuri su ce ka kawo haƙurin babu su ce a dahota ko a zubo kaga wannan ya fi komai tashin hankali to mutumin da yana cikin wannan halin sai ka kawo mashi abinci ko ka ba shi kuɗi ka ce ga shi a je a yi cefane to kaga wannan mutumin zai ji daɗi damuwa da ɓacin rai da yake ji da ƙalak da yake ji a cikin zuciyarsa zai ji ya tafi kai kuma ranar alkiyama sai Allah madaukakin sarki ya dauke maka damuwa da tsoro da firgici na filin alkiyama wa ya fi cin riba cewa idan ka bar shi a nan duniya wannan damuwar gaba daya ƙarshe tana iya yiwa bata fita kwana ɗaya ba tana iya yiwa bai fiye fi wata ɗaya ko wata biyu a ciki ba Allah madaukakin sarki zai kawo mashi dauki ya je ma tsawon rayuwarsa ya shekara hamsin ko sittin za ta ƙari to ribar da za ka samu na ɗauke ma damuwa da za a filin a tashin alƙiyama ai ta fita wannan in du tsawon rayuwarsa ka ɗauke mashi saboda wuni ɗaya a lahira wuni ranar tashin alƙiyama ka alfi sanatin mimma ta'uddun kamar shekara dubu ne to idan iya wannan wunin aka ɗauke ma damuwa kai ka taimake shekara dubu sannan Allah maɗaukin sarki zai linka arzikinka a hadisin muslim maza Allah yake cewa Allah yana sauke mala'iku guda biyu kullum ɗaya mala'ikan kullum abin da yake addu'a yana cewa Allahumma aɗi munfiƙan khalafa ɗaya kuma yana cewa Allahumma aɗi musikan talafa ya Allah din mai ciyarwa da dukiyarsa Allah ka kawo mashi ninkin baninki ka kawo masa canji ninki akan abin da ya batar ɗayan kuma yana cewa ya Allah duk wanda ya makale ko gashi yana da shi amma in yazo cikin talakawa shi zai fara kuka saboda ma kar a tambaye shi yanzu abun ba kamar da bane Allah manzo Allah ya ce mala'ikan na addu'ar da yake ya Allah din mai makalewa baya bayarwa ya Allah ka kawo mashi asara cikin dukiyar shi to kaga babu lokaci kenan ba dadewa sai kaga ya dawo an yi anko da shi da talakawa Allah madaukin sarki ka shiryar da mu qala sai yace
قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون
na'am a lokacin da annabi yusuf ya ji maganan da ƴan uwan shi suka faɗa falamma sami'a maqalatahum raqqa lahum wa arrafahum bi nafsihi wa qala da suka faɗa annabi yusuf sai ya tausaya musu saboda shi ya san ƴan uwansa ne kaga a lokacin da aka ce yanzu ka shiga halin walwala ka shiga halin wani dama in kai dan arziki ne dan kirki ne kaga dole ƴan uwanka za su ji daɗi ko kai ko ƴan yankinka yanzu ka je Abuja ka gani ba a cike take kamar Lagos ko eh kaga wannan darasi ne ake ba mu ko darasi ne ake ba mu Allah ka shiryar da mu ya kamata duk lokacin da ka samu dama ba a ce kai zalunci ba amma ya maza maza dai bayan ka kyautata ma al'ummarka su ji daɗi ka shimfiɗa inda al'ummanka za ta yi rayuwa wanda take mai kyau in ta tashi tunani bayan tsawon lokaci ya tafi in za a tuno tarihi za a ce kai wane ya amfanar da garin nan wane ya yi kaza wane ya yi kaza lokacin da wane ya samu dama ko yanzu da yawa ba su san abin da ta tarihi ba amma sun tashi sun samu amfani ko to kaga aka tashi tarihi za a baka labari titi na guri kaza shi yayi kaza guri kaza ma shi yayi kaga tarihi zai tuna shi da alkhairi ko a baya a nan local government kawai in ka duba tasiru muhammad yana nan cikin halin rayuwa ya amfanar da katagun ma'anawiyan maddiyan a addinance ma ya amfanar domin irin ƴaƴana irin ƴaƴanka mai shekaru irin nawa ba su san gidan karuwai haka a tsakiyar gari cikin mutane ba ba san su ga ana shan giya a fili cewar wannan wai gidan giya ne mutum ya zo ana zuba mashi a kofi kamar yana shan kunun zaki ko zobo irin ƴaƴana irin ƴaƴanka ba san da wannan ba amma mun mun taso mun ga abin gashi na a banza ko sanadin shi sai abubuwa da yawa to duk lokacin da ka samu dama sai ka tausaya ma al'ummarka Allah madaukin sarki yace qala hal alimtum ma fa'altum bi yusufa wa akhihi id antum jahilun cewa sai yace da su bayan ya tausaya musu a halin da suke ciki sai yace hal alimtum ma fa'altum bi yusuf shin kun san abin da kuka yi wa Yusufa wa akhihi da dan uwansa if antum jahilun a lokacin da kuka kasance ba ku san abin da zai biyo baya ba dan aljahlu anan ba za ka nasabta ƴaƴan annabi da jahilci irin na rashin ilimi ba a'a jahilci na aqiban al'amari a duk lokacin da mutum ya aikata abu wanda yake ba daidai ba ko mun karatun shi a wannan lokacin ya yi aiki da jahilci ya yi jahilci an gane shi ne Allah ya ce inna mattaubatu ala Allah lillazi la ya'maluna sayyi'atan su'a bi jahalatin an fahimta cewa tuba a wajen Allah tana kadai ga wanda suka aikata mummunan abu bi jahalatin da jahilci bi ma'ana jahiltan aqiban al'amarin ina zai zama kaga in kace a ma'ana in malami ne yayi sabo in ka dauki gundarin ta bi jahalatin anan kawai da jahilci to kaga malami in ya sabo shi babu tuba kenan an fahimta ai hal alimtum ma fa'altum bi yusufa ai hal tadhkuruna alladhi fa'altumuhu bi yusufa wa akhihi min al'adha fi hali jahlikum bi aqibati ma taf'alu a lokacin da kuka aikata cewa kuna jahilcin cewar menene ƙarshen abin da za ku abin da kuka aikata din nan shine abin da annabi Yusuf yake faɗi anan ba wai ana nufin ikhwatu Yusuf jahilai ne ba su san komai ba a'a aƙibar wannan abin da suka yi me zai faru kaga su a lokacin sun bi son zuciyarsu iz qalu la yusuf wa akhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usba inna abana la fi dalalin mubin uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum shine ko muhallin shahid a jefa shi a wata a wani rami a tafi da shi can wata ƙasa wanda zai kauce daga fuskar babanku daga nan sai babanku tunaninsa sai ya dawo kanku soyayyar sai ta dawo kanku kaga ba su san cewa aiban al'amarin mugunta da suka shirya ma annabi Yusuf a dauke shi yanzu a tafi da shi can wani gari ita ce za ta kawo mashi daukaka ba shine in antum jahilun qalu sai suka ce qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusuf wa hadha akhi قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين الله مدوكاكين سركي سيفدي أهرشن إخوة يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف da ya musu wannan tambayar suka kare markallo suka ce wataƙil fa ina ganin kamar kai ne fa Yusuf ko kaso da yawa zaka iya mu'amala da mutum ba a ce ma wana dan uwan wana bane ku ta mu'amala da shi sai ranan da aka ce maka ai da wana da wane wa da kani ne ko ƴaƴan baffanu ne sai ka ce eh gashi kuwa kamata bayyana da haka annabi yusuf yana dan musu ishara hal alimtum ma fa'altum bi yusufa id antum jahilun kun san abinda kun tuna kuna sane da abinda kuka yi wa yusufa a lokacin da kuka jahilci ƙarshen al'amarin me zai faru ai su sun san me suka yi bahaushe yace idan maye ya manta uwar da ai bata manta ba ko cewa sun san me suka yi wa Yusuf da haka sai suka tuno cewa wannan mutumin kuma sun bar shi tsawon shekaru masu yawa yanzu haka ya gansu bai san akwai wani dan uwansu Yusuf ba da haka da suka kare markallo sai suka ga wannan fa alamar jinin gidansu ne suka ce a innaka la'anta Yusuf na ganin fa kamar kai ne Yusuf ko yace kwarai kala na'am ana Yusuf wa hadha akhi sai ce musu ni ne Yusuf wannan Binyamin da na rike shi shine dan uwana bi ma'ana shaqiqi qad manna Allah alaina ay tafaddala Allah alaina cewa Allah madaukakin sarki ya mana baiwa ya hada mu fa jama'a bainana ba'da al-furqa yanzu Allah ya haɗa mu bayan da mun rabu tsawon shekaru sai ce innahu man yattaqi cewa duk mutumin da ya ji tsoron Allah bi ma'ana man yattaqillah duk wanda ya ji tsoron Allah wa yasbir yayi haƙuri alal mihan fa inna Allah la yadhhabu sawaba ihsani cewa Allah madaukakin sarki baya tafiyar da ladan kyautatawar da yayi na ibada din nan inna ma yajzihi ahsanal jaza da haka Allah zai sakanya mishi mafi kyan sakamako da haka ga annabi Yusuf ya kiyaye ya ji tsoron Allah shine duk matakin da kaga ya taka ai biyayya ce ga Allah ta kai shi an gane wani malami yake cewa la yunalu ma inda Allah illa bi ta'a cewa ba a samun abin da yake gurin Allah sai da yi wa Allah madaukakin sarki biyayya kaga yanzu annabi Yusuf gashi a matsayin shi na saurayi gashi kuma a gida na alfarma ba yunwa ba kishirwa ga matar ranka ya dade ta ci ta koshi ta yi ul ta nemi annabi Yusuf da lalata annabi yusuf ya ji tsoron Allah bai yi ba matan gari sun nemi annabi yusuf da lalata annabi yusuf ya ji tsoron Allah bai yi ba aka zo aka saka shi akan dukiya ij'alni ala khaza'inil ardi inni hafizun alim aka sanya shi a taska ta dukiya annabi yusuf bai ci amana ba sai Allah madaukin sarki sai ya daga darajar shi manzo Allah yake cewa arba'un iza kunna fika fama alayka ma fataka min ad-dunya idan har abubuwa guda hudu suka tabbata a gare ka kana da su kar ka samu damuwa duk abin da ya tsere maka a duniyan nan ka kwantar da hankalinka da kanshi zai sallama zai zuba gwiwa a gabanka manzo Allah ya ce hibzul amana kiyaye amana shine yafi komai tsada yanzu a cikin mu kiyaye amana idan kana da kiyaye amana ko ina yanzu mutane da yawa gashi na Allah shin fuda musu arziki waye zai rike musu arzikin nan ya taya su a nema a kiyaye suke nema to amma amana ta yi karanci ya fada hannun wancan ya zalunce shi ya fada gurin wancan ya zalunce shi to kaga sai a koma wakar mu ta yan goro ko wanda kura ta firgita shi cewa in ya ga duduwan kare gudu zai yi ya zo ya ɗauki wani yana ganin mai addini ne wata shi ne limamin angosu wata shi ne ladani kullum yana karatun ƙur'ani kullum yana kaza sai ya ɗora shi a shekura ne sai ya cutar da shi gobe ma ya ɗauko wancan ustazu haka ya ga wancan alamar salihin bawa haka to yanzu sai kaga ya ƙi yarda da kowa sai zama iya inda zai iya juyawa shi zai juya sauran sai ya makale sai abin da ya zama dole sai yana cewa ai suwa da mugunta aiki gashi ayi kaza ayi kaza ga matasa nan a kaza ya debo wannan ya cuce shi ya dauko wannan ya cuce shi amana ta yi karanci a cikin mu amma aka ce kana da amana sai ka juya miliyan 100 baka da miliyan 10 kowa ya baka zaka kiyaye masa ka mayar masa da dukiyarsa ka dauki kasanka shi ya ci riba kai ka ci riba sai kaga kana maya maya kana ta wannan sai ranan da ka kwanta ka mutu ashe a gane baka da kokobo hibzul amana ya zama kana da kiyaye amana wasidu hadithin ko manzo Allah ya ce ka zama mai gaskiya duk abin da zaka faɗi ka faɗi gaskiya mai waka ya ce in zaka faɗi faɗi gaskiya komai ta ka jama ka biya to sidiqu hadisi wa iffatun fi tu'ma ya zama kana da kamewa an fahimta baka da kwadayi ka san kwadayi bahaushe ya ce duk mai kwadayi ya hau motar kwaɗayi zai sauka a tashar walaƙanci ko inda za ka zama mai kwaɗayi ko ya zama kai baka da kamewa komai kawai ya ki halal ya ki haram don Allah ya taimake ka ka kame baka cin haramun duk abin da ka saka a gaba Allah maɗaukin sarki zai wuce ma gaba shine ihfazillaha yahfazuk ihfazillaha tajidhu tujahak cewa ka kiyaye dokokin Allah innahu man yattaqi kenan ko wa yasbir kai hakuri wajen ka bi Allah kai hakuri wajen ka bar sabawa Allah kai hakuri wajen aqdarul lahil mu'lima kaddaran Allah mai radadi mai zafi da ta same ka to innahu man yasbir wa yattaqi fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin to da haka sai ya zama kana da gaskiya wajen magana kana da kamewa baka kwaɗayin kayan jama'a sannan wa husnu khaliqa kana da kyakkyawar ɗabi'a kowa ya mu'amala da kai zai ce san barka Allah ya sa alkhairi to wallahi duniya da kanta za ta zo ta zuba gwiwa domin me yanzu ka zama gangariyan tsabtacecce da zaka tsaya a gaban Allah ka ce Allah ina da bukata kaza Allah madaukin sarki ya biya maka kasan abin da yake raba alaƙar mu da Allah shine rashin kamewa cin haram wannan ita ce take raba alaƙa tsakanin bawa da Allah duk lokacin da za a ce yau ka kiyaye baka cin haram baka shan haram baka sa haram baka sakan ɗinka wajen zamanka ba haram ba komai naka kana taka tsantsan komin rashin daɗinsa komin rashin burgewarsa kana amfani da iya halal daga ka ɗaga hannu sama kada cewa ya rab Allah zai ce me kake bukata bawa na kaga komai zai kawo ba ni tunanin tsaba tsoron Allah zaka daga hannu ka ce Allah kawo yunwa ko ko kuɗin nan ya yi yawa a rage shi za ka roƙi sauƙi ne a rayuwa ka rikwa ma al'umma to idan kana da wannan manzo Allah ce to duk duniyan nan za ta sallama ta ta kawo kanta duk inda ta kauce maka karka damu shine annabi Yusuf yace innahu man yasbir wa yattaqi fa inna Allaha la yudi'u ajra al-muhsinin cewa duk wanda man yattaqi wa yasbir wanda ya ji tsoron Allah duk abin da zai yana taka tsantsan yayi haƙuri wajen bin Allah yayi haƙuri wajen barin sabawa Allah yayi haƙuri cikin ƙaddarar da za ta same shi kaga duk waɗannan annabi Yusuf yayi ya zauna a sijin gidan yari tsawon shekaru wannan bai saka shi ya fita ya sauka a shalda ba yana nan a daidai don yana samun dama ma kaga wa'azi ya kama yi to Allah bai tozartar da ladan masu wannan masu kyautatawa ƙalu sai suka ce
قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا الله سيأتي أهرشي إخوة يوسف سكتي لقد آثرك الله علينا سكتي والله Allah maɗaukakin sarki ya fifita ka a kanmu, ai, laƙad faddalaka Allahu alaina wa a'azzaka bil ilmi wal hil. Cewa Allah maɗaukakin sarki ya fifita ka a kanmu, ya ɗaga ka ga ilimi ga kuma haƙuri. Don yanzu kaga ai su ga abin da suka shirya mar, sun shirya kashe shi. Yanzu lokacin da suka zo Ardu Misira, ya ce su kawo mashi ɗan'uwansa, suka zo da ɗan'uwan, in ya ga dama zai iya sawa a yi ta bugunsu sai an gaba su motsi, ko a ɗaure su a gidan yari har abada labarinsu ya riga ya tafi, ko ya kore su duka zai iya, amma sai ya yi haƙuri, ya danna zuciyarsa a yayin da suka zo ya gane su, ya kyautata diyafarsu, ya auna musu kaya yadda ya kamata, aka yi musu alkhairi, kaga wannan da kansu suka ce laqad atharaka Allahu alaina ay faddalaka Allahu alaina wa a'azzaka bil ilm Allah ya daga darajarka wajen ilimi domin bayan da za a yi ka zama minista a ƙasa a ce babu ilimi ko ij'alni ala khaza'inil ard wal hilm sannan Allah ya baka haƙuri ka jure domin zaka iya ɗaukan mataki akan abin da muka yi maka amma kuma baka yi ba Allah ya baka falala wa in kunna la khati'in suka ce da dai mun kasance lallai masu zunubi masu laifi bima fa'alnahu amdan bika wa bi akhika dangane da abin da muka aikata maka da gangan saboda wannan ba kuskure bane ba kuskure bane kai kanka ka san a ce a kama mutum ko a kashe shi ko a jefa shi a rijiya duk baka san me akibar abin da zai zama ba ka jefa shi a rijiya rijiyar akwai maciji a ciki ba idan ya je ta kafa ya isa ruwan ta ya zai juya kaga duk wata hanya ce ta kisa wanda ka san kuma babu kyau shi yasa su da kansu saboda sun san abin da suka yi ba daidai bane sai da suka yi hila suka cire masa riga suka ɗauko akuya suka yanka suka damalmala rigar suka kai wa annabi yaƙo suka ce akala huzi'in kyarkeci ya cinye shi wai bahaushe ya ce in mafaɗin magana wawa ne majiyinta ba, ai ba wawa ba ne, shi ya za ku ɗauko riga da kyarkeci ya ci mutum ba ta inda ya gata. Zai yi wannan? Kyarkecin tuɓe shi ya yi kenan, ya zo ya ci nama zalla? Shi ne annabi Yaƙub ya ce, Bal sawwalat lakum anfusukum amura, cewa hankali ba zai ɗauki wannan ba. suna faɗan wannan kalma sai annabi Yusuf ya ce
qala la tathriba alaykum al-yawm yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin qala sai annabi Yusuf ya ce da su la tathriba alaykum al-yawm cewa a yau din nan ai babu wani zargi a tare da ku ai la ta'aniba alaykum al-yawm cewa babu wani zargi babu wani aibu a tare da ku yaghfirullahu lakum Allah madaukakin sarki zai gafarta muku ni kaina wala azkuru lakum zambakum ba'da al-yawm yace wannan maganar nima daga yau in dai sanar da ku ne ku san na sani kuma ni din ne abinda kuke nufin bai faru ba la tafriba alaikumul yawm daga yau din nan babu zargi akan ku wala azkuru lakum zambakum ba'da al-yawm ko ba zan sake faɗan wannan laifin ba da kuka aikata daga yau yaghfirullahu lakum Allah madaukin sarki ya gafarta muku wa huwa arhamur rahimin lalle Allah madaukakin sarki mai tausayin masu tausayi ne da haka in kana so Allah ya tausaya ma ka zama mai tausayin al'umma ko manzo Allah ya ce irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama cewa ku ji tausayin wanda suke ƙasa Allah da yake sama sai ya ji tausayin ku amma a yayin da ya zama ba mu tausayin juna kowa kaje kukan tsada ba shi ya kawo ba in shi ya kawo shi ma cin nama anguli zai yi sai ya danne ya take sannan ya figa to yaushe ne sauki zai zo ke kaga babu ranar da saukin zai zo sai na ji ko kaya na ya zo darajarsa ta yi kai ƙololuwa ta wuce tunani mai saya ya gigita in ji cewar ban ji daɗin wannan abin ba inda hali zan sassauta gwargwadon inda zan iya nima in bukata ta wane ya sassauta wane ya tausaya idan aka haka sai Allah madaukakin sarki sai ya sako rahamar shi kowa sai ya samu sauki dan Allah ya ce shi arhamur rahimin ne shi mai tausayin masu jin tausayi ne wannan siffa ce da Allah ya siffanta da ita fil azal kaga shi kuma ba zai canza ba ko Allah ba zai canza daga siffar shi ba inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah ba zai canza wa mutane ba suna halin ni'ima su koma ni'ima daga ni'ima su koma ni'ima hatta yughayyiru ma bi anfusihim har sai su da kansu sun gyara dan haka Allah mai tausayi masu tausayi ne idan kana so Allah ya tausaya ma to Allah madaukakin sarki yace sai ka tausaya wa na ƙasa da kai irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama sai yace idhabu bi qamisi hada اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين النبي يوسف سيأتي لأن أنسى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا sai ce to yanzu bayan ya tambaye su akan labarin yaya yanzu babana yake annabi ako suka ce yana nan hatta khaffa basarahu har idansa ya riga ya tafi saboda kuka da yake yi da bakin ciki na rasa ka da kai da dan uwanka sai ce to yanzu ga abin da za a yi izhabu bi qamisi hadha yanzu ku tafi da wannan rigar tawa fa alquhu ala wajhi abi ya'ti basira cewa ku jefa ta in kun je ku jefa ta a fuskar babana ana zuwa kawai ku jefa masa ita a fuskar shi yace zai warke zaka ga ya dawo yana gani an gane ayin imam ad-dahak yake cewa kana zalikal qamis min nasdil janna ita wannan riga din tana daga cikin riga ne wanda aka wannan dinta ya zan nasji kai dan koli saƙa an gane ko tana da cikin saƙa ce ta aljanna yace to idan kuka je ku jefa ta a fuskar babana kuna jefawa Allah madaukin sarki zai dawo da idan shi ya gani to yanzu sun tafi ya aka yi ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون الله سبحانه وتعالى يتي فلما فصلت العير alokacin da ko walamma ne walamma walamma fasalat al'ir alokacin da wannan qafila wannan ayari na mutanen kan'an suka baro garin misra shine fasalat al'ir ay walamma kharajat alqafila min ard misra ومعهم القميص قال يعقوب لمن حبره suna barowa ƙasar misira tare da su auka wannan riga sai annabi yaqub shi kuma yana can kan'an garinsu sai yake gaya ma waɗanda suke tare da shi inni la ajidu riha yusuf sai ce musu ni din nan wallahi yanzu ina jin kamshin annabi yusuf laula an tufannidu ce ba dan kar ku wautar da magana ta ba ku yi min izgili ba wa taz'umu anna hadha al-kalam sadara minni min ghairi shu'urin kar ku raya cewar maganan nan kawai na faɗe ta ne yace da zan ce muku ina jin kamshin Yusuf yanzu yana tahowa rigar kawai aka taho da ita Allah madaukin sarki ya dauko kamshin Annabi Yusuf ya kawo zuwa ga hancin Annabi Yaqub ya fara jin kamshin ɗansa kaji ɗa da mahaifi kenan ko eh to da aka sai aka yi yaya
قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم Allah madaukakin sarki yace bayan da ya gaya musu cewa inni la ajidu riha yusuf laula an tufannidun qalu sai suka ce tallahi suka ce kai wallahi innaka lafi dalalika alqadim lalle kai din nan har yanzu kana kan wannan abin naka an gane dalal shine zahabuka anil sawab cewa ya kamata yaran nan shekara da shekaru ba shi babu labarinsa amma kullun kuka kake kullun ambatansa kake yi kusan shekara 60 ko makamancin haka ce har yanzu kana kan wannan dalal din naka dalal anan abin da ake nufi shine ka tafi akan abin da ba daidai bane saboda iya tunani kowa zai tunani annabi Yusuf ya mutu suka ce innaka lafi dalalikal qadim har yanzu kana kan wannan abin naka wanda kake kuskure wanda yake ka dade akan shi dinnan har yanzu baka bari ba kala sai yace da su فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله إني أعلم من الله ما لا تعلمون
نعم Allah madaukakin sarki yace falamma an ja albashiru a lokacin da albashiru yazo wanda yazo mashi da albishir din annabi Yusuf kenan al-Imam Siddi yake cewa shine Yahuza shine yake cewa ana dhahabtu qala Siddi qala Yahuza أنا ذهبت بالقميص ملدخا بالدم إلى يعقوب فأخبرته أن يوسف أكله الذئب فأنا أذهب إليه اليوم بالقميص فأخبره, فأخبره أن ولده حي فأفرحه كما أحضنته إمام السدي yake cewa ɗaya daga cikin ‘ya'yan annabi Yaƙub Yahuza kenan yake cewa ana zahabtu bil qamis muladdakhan bid dam ila Yaqub ya ce ni ne na ɗauko rigar annabi Yusuf tana cuɗanye da jini na zo da ita gurin annabi Yaqub fa akhbartuhu anna Yusufa akala huzib ni ne na zo na ce masa Yusuf kerkeci ya cinye shi dan haka sai ya ce to fa ana azhabu ilayhi al-yawm bil qamis dan haka yau ni zan ɗauki wannan rigar da annabi Yusuf ya bayar na tafi masa da ita sai in bashi labari anna waladahu hayyun cewa ɗansa yana da rai, sai in faranta masa rai kamar inda na saka mashi baƙin ciki a karan farko, yanzu ka fara yake so yayi kenan. To, Imam Siddi ya ce, wannan shi ne albashiru ɗin shi ne Yahuza. Wasu suka ce, a albashiru shi ne Malik bin Za'ar. Shi wannan Malik bin Za'ar yana daga cikin wannan ƙafila ɗin ne wanda aka bashi, annabi Yusuf shi ya bawa rigar ya ce in ka je ka je ka kai ta zuwa gurin babana to wannan dai maganganu da malaman tafsiri sun yi shi da yawa wannan shine kwaya biyu zan baka ala sabilil misal Allah ya ce falamma anja albashiru cewa a lokacin da mai albishir ya zo yubashiru yaqub bi anna yusufa hayyun cewa yana ba annabi yaqub labari yana mashi albishir ɗansa yusuf yana da rai wa tsaraha qamisa yusuf ala wajhihi fa'ada yaqub mubsiran yana jefa wannan rigar a annabi yaqub kawai sai ya dawo yana kallon ko ina wa ammahu surur faqala liman indahu farin ciki yallam ya maimaye annabi yaqub sai yake gaya ma wa'annan da suka ce innaka lafi dalalikal qadim alam ukhbirukum anni a'lamu min Allahi ma la ta'lamunahu min fadlillahi wa rahmatihi wa karamihi yace ashe dama ban ba ku labari ba cewa ni na fi ku sani daga wajen Allah abinda ku ba ku san shi ba na falalar Allah da rahamarsa da karamcinsa to ana so anan duk inda ka saka gaba karka karka karaya matukar Allah ka sa a gaba kake roko ya buɗa maka ya biya maka buƙatarka ya yi kaza karka karaya kullum dage karka ce kai haba ya kamata a tsaya da addu'ar nan mun buga mun buga mun buga har yanzu abin shiru to ni kan yanzu dai na dakata a'a dage asa an tuhibbu sha'nu huwa sharrul lakum wa asa an takrahu sha'nu huwa khairul lakum tana iya yiwa wannan abin da kake roƙa a wajen Allah shi ya sani cikin iliminsa in ya baka wannan abin halakar da kai zai an gane da haka da karo kadin sai ya canza maka da wani addu'ar ka ta karbu ko bata karbu ba da karka karaya kai tai in ya so Allah ya sani ran da ta fada daidai cikin ikon Allah cikin hikimarsa cewar wannan abin da kake roko shi ya zama alkhairi a daidai lokaci ba kowane alkhairi ne yake zama alkhairi a kowane lokaci ba zai iya zama a lokacin da kake bukatarsa ba alkhairi bane yanzu a lokacin da annabi yaqub yake wannan kuka inna ma ashku basi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun yana kuka ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn a lokacin da annabi yusuf ya dawo bai samu wannan matsayin da zai fidda su a kwana ba an fahimta sai Allah ya jinkirta abin wannan duk ana karantar da mu ne zai iya yiwa kana kin abu wani abun kuma shine alkhairi kaga annabi yaqub bai so rabuwarsa da annabi yusuf ba amma rabuwarsa da annabi yusuf kuma a wannan lokacin cikin hikimar Allah shine alkhairi dawowarsa ba shine alkhairin ba dan da suna nan a cikin wannan yunwar da fama da ake ciki an fahimci wannan wannan kuma yana karantar da mu cewar hassada ga mai rabo taki ne ko duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya rubuta. An gane wannan? Wannan yana karantar da kai hasada ga mai rubuta ke ne, duk abin da Allah ya rubuta zai faru, to sai ya faru. Abin da Allah bai rubuta ba, wannan abin ba zai faru ba, shi ne ma sha Allahu kana wa ma lam ya sha, lam ya kuna. an gane ko da haka kaga anan sai mu kwantar da hankalinmu idan kaga Allah madaukakin sarki ya buɗa wa wani ko wajen ilimi wajen dukiya wajen kwarjini wajen kaza sai kai mishi addu'a wannan abin Allah ya sa ya zama mishi dalilin shiga aljanna kar ya sa mishi girman kai wannan abin Allah ya sa ya more shi Allah ya sa zama mishi alkhairi a rayuwarsa ta duniya da ta lahira kai ma sai ka roki Allah wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu cewa duk abin da kaga Allah ya ba wani Allah yana da taskar wannan abu ko ba abin da zai da shi wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lum kowa Allah ya san menene zai kyautata shi wani idan aka bashi kuɗi masu yawa to ka daina ganin shi a wajen karatu to shi sallar ma ba kullun zai ke zuwa ba an gane kuma da yawa daga cikin bayi haka ne shi yasa idan kuɗi ya kai kuɗi ko mulki ya kai mulki idan aka ga mutum ma wai yana kiyaye addini zai zo ai sallah biyar da shi zai je sallar jana'iza zai je ta'aziyya zai je kaza sai ka ji ana mamaki ana shi tab ai wani akwai addini sallan nan biyar kullum a jam'i yake yin ta ka ji ana labarin ladanin anguwar wai shi ai dole ma ya bauta Allah shi ka ai dole ne wannan kwastoma Allah ne dole ne tunda shi bayi da kokobo shi ko Allah yanzu kara zai wa Allah ke an fahimci wannan saboda da yawa idan suka samu arziki ya kai ya kawo sai su fita a giya to baka sani ba ko kana cikin wayannan da haka sai a barka yanda kaga Allah ya barka sai kai wa Allah godiya aljannar kare dai ko ba wuya ba daɗi yau ka ji ka masha Allah ka je geji gobe ka ji ka dai sama sama an gane jibi ka ganka da kuɗi gata ka tashi ba ko kobo amma kana nan kana bin Allah to kai abin da zai saita ka kenan sai kai wa Allah godiya shine alhakim an gane wani shi kuma in ba kuɗi aka bashi ba ba zai iya bin Allah ba kuma Allah na son shi da rahama da haka sai a bashi kuɗi wani kuma sai Allah ya jarrabe shi da talaucin kuma shi abin da zai kyautata shine ya zama yayi kuɗi to ya ya ya, zama yayi kuɗi sai Allah madaukakin sarki sai ya bashi kuɗin wani kuma talaucin shi zai saita shi Allah ka saba mu bane Allah ka saba mu bane ko eh Allah saba mu bane eh wani shi talauci ne zai saita shi in akwai talauci zai bi Allah to da haka duk halin da ka tsinci kanka a ciki sai kai wa Allah godiya an fahimci wannan ko qalu suka ce ya abana inni a'lamu min Allah ma la ta'lamun bacci kake ne haram to yana biyu قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين
قالوا sai ‘yan uwan annabi Yusuf suka ce, Ya abana, ai ƙala banuhu, ya abana, istaghfir lana zunubana, ai sal lana rabbak. أن يعفو عنا ويستر علينا ذنوبنا كروك من أبنجزنك كان يبسي النبي يقول غافرتا من بقو أه؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله إلا الله با wanda yake gafara sai Allah ba wanda yake bada aljanna sai Allah shi yasa ko sahabban manzo Allah shine manzo Allah shine afdalu khalqillah ko mafificin dukkan wanda Allah ya halitta wanda Allah ya fi so cikin halitta, amma ba a cewa annabi ban aljanna. Sai dai roƙa min Allah, haka Ukasha bin Mihsan ya ce, Allah an ya ja'alani minhum, roƙa min Allah ya Rasulallah ya sanya ni daga ciki. Ba a cewa annabi ban aljanna, aljanna kayan Allah ce, amma a roƙa maka, haka sahabbai suka tafi wannan ita ce aƙidar musulunci. Amma yau kaga an samu yan wuce gona da iri ko wanda ko wani hotel din garin so bai isa ya shiga ba wai sai zo yayi taro ya ce duk wanda yake gudun ma da aljanna ne idan kai shakka ma kai dan wuta ne akwai wani mai makullin aljanna ko bai isa shiga hotel din garin su ya ci abin da ya ga dama ba yana ji yana gani dole ya ci garau garau din mata shi da safe in ya kwana a hakan ma ko yanzu shi ma imaman ba kulli ba ko ina yake kwana ba illa man rahimallah ko to an kwan an wuni da oba ina za a bar shi eh da gyauran karyawa aka zo aka samu na rana kaga ai babu saura ko na da rana ne ita ma akwai gyauran ta aka hadu da daddare to kaga ba lalle ya kwana ba to haka yake amma sai kaga ya raba aljanna wai duk wanda ya shakka ma shi dan wuta ne shi wannan irin rikici ne wannan ba wanda yake bada aljanna sai Allah in ka tashi roƙo Allah za ka roƙa wani ya zo ya ce wa manzan Allah ya kyauta wa manzan Allah ya bi shi ya masa hidima wata ran manzan Allah ya juya ya kalle shi ce wani ya ce roƙe ni roƙe ni abin da kake so ya ce as'aluka murafaqataka fil janna ya ce ina so in zama rafiq ɗinka ga ni ga ka odilanka aljanna manzan Allah ya ce awa gaira zalik ba za ka roƙi wani ba ko eh yanzu manzo Allah ya ce maka roƙe ni ko me kake so ka roƙa ka tambaye ni zan roƙi Allah ya baka ko in ba Allah ya ma gamda ka tarai ka ce saurayi sai ce mashin mai caji ko eh eh kai kuma da mota ta gagara ka ce mota mai sola inda in dai haske zai fito kawai zaka fita Abuja inda kake so da mata kaza da gida kaza da kaza duk duniyan nan ba ta gaban sabon maza Allah saboda mai gidansu bai koya musu wannan ba bai koya musu wannan ba manzan Allah sai ya zauna har dutse manzan Allah ya daura a cikin shi nana Aisha tace suna ganin jinjirin wata su sake ganin jinjirin wata ba a dora ba a gidan manzan Allah dan Allah waya a gidan a gidansu akai haka aka da me kuke rayuwa tace aswadai dibino da ruwa ko bata kai kuka gidansu ba tana nan daram a gidan manzan Allah to waye ke wannan rayuwar babu wanda yi wannan rayuwar da kuma zai so dutsen Uhud gaba ɗaya a mayar mashi shi zinare za a mayar masa zinare amma duniyar banza ce a wajen da haka inda ya tarbiyantar da su kenan an fahimta ko kuma manzo Allah ya ce al ulama'u warasatul anbiya malamai magada annabawa ne da haka ku tarbiyantar da ɗalibanku ku tarbiyantar da mutanenku da mabiyanku cewa kar su zama 'yan duniya ku zama da su 'yan lahira an gane cewar duk abin da za a yi kar ya zama ku zu da kansu su dinga ganin ai su duniya ce a gabanku da haka shi ma yanzu malam wane da ya zama malami ya zama kaza da yawa yanzu tunanin ɗalibai ya canza da yawa tunanin ɗalibai ya canza cewar yanzu shi ma ya zama malamin nan ya hau mota haka ko jibgegiya a buɗe masa a dinga bin shi a guje ga wani ta can ga wani ta can ana ganin ka sai a tuna lahira za a tuna ko duniya za a tuna to manzo Allah bai karantar da sahabbai haka yana tambayan sa sai yace as'aluka murafaqataka bil janna abinda nake roƙon ka ya manzo Allah ka roƙan min Allah shine na zama rafiq dinka al janna sai manzo Allah ce aw ghaira zalik banda wannan fa sai yace huwa rak wannan kawai nake so sai manzo Allah ya ce a'inni ala nafsika bi kathrati sujud to ka taimaka min da kanka da yawan yin sujada ka dage da sallolin dare ka dage da nafilfilu cewa wannan zai sa kuma ni sai in wuce ma gaba a gaban Allah sai in roƙa maka aljanna sai ka zama rafiq dina aljanna shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ai ya saka mu yace idan ka ji mai kiran sallah yayi kiran sallah faƙulu mithla ma ya ƙulul mu'azzin ku faɗi misalin irin abin da mai kiran sallan yake faɗi sai dai in ya ce hayya ala sala manzo Allah ce sai ku ce la haula wala quwwata illa billah idan an kammala kiran sallah sai ku yi me sai ya ce ku yi mun salati bayan kun yi min salati yace sai ku roƙa min Allah shine Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته من ذا لا ce duk wanda yayi min wannan ya taya ni wannan addu'a din hallat lahu shafa'ati haka ne ko kaga manzo Allah ya ce ku taya na addu'a amma kai kuma yanzu har kai ne kake ba mutane garanti kai ‘yan bidiya akwai ganganci malam har wai za ka zo ka kawo masa cewar ga halin da ake cike ce kwanta da hankalinka wannan je ka kawai an gama an gama kayanka ne eh duk wanda ka je wannan to ba abin da za a yi wallahi ka canza gara in kana da gyatuma ko dattijo ko na abokin baba ko kawai ka je ya roƙa maka Allah ka rabu da wancan wallahi ba abin da za a amsa shi Allah ba a mishi girman kai sai ka yi kwasha-kwasha, ka yi raga-raga, ka lalace a gaban Allah kada kai ba kowa ba ne, shi yasa mafi darajar gaba shi ne fuska ko sai ka saka ta a goshinka a ƙar, ka saka hancinka a ƙar, sai ka ce Allahu Akbar, ka nuna kai ba kowa ba ne a gurin da kai sujjada nan aka fi karɓan addu'a. Amma kawai je ka ba komai a kwantar da hankalinka ba wani matsala kawai. An gama wannan ne, an gama wannan. Za a gaya wa Allah, ƙarya kake yi za a roƙi Allah duk wanda ya ce a je ka za a gaya wa Allah yanzu kama wani ubangidan shi ne kenan za a gaya mara maka a'a za a roƙi Allah babu laifi babu laifi ka ce wani sai ka ga salahar mutum ka ce wani ta yana addu'a babu laifi dan Umar bin Al-Khattab zai tafi Umara manzo Allah ya ce mishi la tansana fi du'aika ya Umar kar ka manta da mu addu'arka ya Umar manzo Allah ya bashi labarin Uwaisul Qarni ko yace idan kun haɗu da shi manzo Allah ya gaya masa sifofin Uwaisu yace ka ce maka addu'a ashe ya halatta wani ya wani addu'a amma ba da kuri ba kai kuma da aka ce maka wane sana addu'a to kai ma in ka je za ka yi addu'ar fa karka ji kai wani ne ya Allah wa'yannan mutane da suke gani na mutumin kirki ya Allah maɗaukakin sarki ka sa haka ne ya Allah kullum ana so ka dinga zargin kanka Allah ka sa yanda suke zaton nan har a wajenka haka ne ya Allah ni dai na san mutum ne mai kusuri ya Allah kaza na yi godiya da ka rufa min asiri har mutane suke ganin ni na kirki ne har ake cewa in yi addu'a ya Allah ka gafarta min Allah ka biya musu bukatarsu Allah ka yi musu kaza Allah ka yi musu kaza kaga kai ma ka shiga an fahimta amma ka je da izza kai da ake so san da zaka addu'a ma sai ka yi istighfari kaga baka yi istighfari ba sai dan kasancewar ka kai mai laifi ne ko an fahimci wannan in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda duk wanda ke sama da wanda ke ƙasa bawa ne a wajen Allah ran kiyama haka zai zo gurin Allah a matsayin bawa ba wanda zai tilastawa Allah ba wanda zai zo bari har ka zauna ka ce kai yanzu ka jira ko eh addu'a kaza dubu ɗari ake bani to idan ko bata faɗa ba fa zaka da musu da kuɗin su kenan eh ko ka ci haram kai ka zauna baka da aiki sai sai addu'a ayi addu'a a biya ka ba samu wannan daga annabi da sahabbai ba an gane ko kuma ba abin da zai kyautata wannan al'umma din sai abin da ya kyautata na farkonta qalu ya abana astaghfir lana zunubana suka ce ya baba lalle ka roƙan mana Allah cewa ya gafarta mana zunubanmu inna kunna khati'in bima'ana fima fa'alnahu bi yusufa wa shaqiqihi cikin abin da muka aikata ma Yusuf da wannan ɗan uwa nashi Binyamin ka roƙan mana Allah ƙala sai annabi Yaqub ya ce musu me قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم ka ji tsabar tauhidi ko ƙala annabi Yaqub sai ya ce je kuna gafarta muku ƙala sa astaghfiru lakum rabbi بمعنى سوف أس سوف أسأل ربي أن يغفر لكم ذنوبكم yace da sannu zan roki Allah subhanahu wataala ya gafarta muku zunubinku innahu huwal ghafuru li zunubi ibadihi at-ta'ibin lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne ga tuban bayinsa wanda suka koma zuwa gare shi arrahimu bihim sannan mai jin kai ne da haka duk wanda yake so Allah madaukin sarki ya gafarta mashi sai ya bar abin da yake yi na sabo sai ya yi nadama ko da kaga yanzu wayannan sun ce inna kunna khati'in kaga i'tarafu bi dhunubihim kenan sun yi itirafi cewa lalle sun yi laifi da haka yanzu sun yi nadama sakamakon haka ma suka zo suka ga yanzu su laifinsu ba su kai su ce Allah gafarta mun ba sai suka ce baba roƙa mana Allah ya gafarta mana ya aba nastaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in baban shi ma ba girman kai ya san bawa ne wajen Allah ya ce saufa astaghfiru lakum rabbi da sannu zan roƙa muku gafarar ubangijinku innahu huwal ghafurur rahim lalle ubangijinku ya kasance mai yawan gafara ne mai jin kai da haka duk zunubin da kai yanzu kaga wannan laifin da suka yi ai ba dan karamin laifi bane annabin Allah fa suka cutar bayan sun lakada markashi suka zo suka jefa shi a rijiya bayan sun cire mai riga rijiyar ma fa haka aka jefa shi ba riga tunda rigar kaga an tafi da ita ko suka yi tafiyar su hankalin su kwance suka sa aka mayar da annabin Allah bawa suka sa aka mayar da annabin Allah ɗan fursuna, duk ta sanadinsu ne, kaga ba ƙaramin laifi suka yi ba, amma da suka tuba suka koma ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah maɗaukin sarki sai ya gafarta musu. Shi sa annabi Yaƙub ya ce, Saufa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal gafurur rahim. Allah maɗaukin sarki yana farin ciki da bawansa da ya tuba akan laifin da yake aikatawa, manzo Allah ya ce fiye da ɗayanku da yake yake ƙasa yake jeji wanda yake na sahara kai ba za ka gane haka ba sai ka kama hanyar kamar ka tafi za ka tafi libya ta hanyar agades ko za ka tafi wannan arlet a nan ne za ka ga ko ka tafi sudan ta ƙasa ta abashi a nan ne za ka gane cewar sahara za ka ga fili daga nan har kyawa in kai wasa za ka gani babu wata bishiya in ba in ba tumfafiya ba manzo Allah ya ce to Allah yana farin ciki da tuban bawa fiye da ɗayanku da yake tafiya a sahara yana tafiya a sahara kawai sai ya samu wata inuwa saboda babu inuwar sai ya samu wata bishiya ce tak yau na samu tsuntuwa da haka kawai sai ya kwantar da raƙumin shi sai ya zauna a inuwar nan ya ɗan sha inuwa abinka da matafi ya gaji kawai sai bacci ya kwashe shi manzo Allah ya ce yana farkawa sai ya ga babu raƙumi an gane kuma daga nan kawai ka je bakin tasha a Sahara wala ya fi a miƙe ma akan kwalta ka tafi jama'ari dan kana shiga wani gurin har ƙaurinka za ka shiga in ka shiga wani gurin sai ka tsaya ka zaru amma shi raƙumi suka ce laraba suna shi safinatu sahara shi haka yanda kaga ikon Allah yanda kaga kasko akan ruwa haka raƙumi duk lodinsa sahara ba ta kama shi a sama yake da haka raƙumi kawai sai ya kama hanya kuma a sahara ana iska bare ka ce bari in yi tattaki na bi sawu ni na iya bin sawu iska ta zo ta binne wajen kana iya samun bishiya gobe ku dawo babu ita wallahi an yi iska ta rufe ta to da ya samu wannan da ya farka ya leƙa ya zaga ya zaga ya dudduba ko'ina bai ga raƙuminsa ba da yake mutumin sahara ne ya san halin sahara sai ce ba zan yi nisa da bishiyar nan ba bari da in mutu a inuwa kagan kai ne da baka sani ba za ka yi haka ka rabu da ita za ka je ka mutu a rana da haka sai ya dawo manzo Allah ce sai mutumin ya koma ya kwanta abin shi da abincinsa da ruwansa da komai yana kan raƙumin yana kwanciya bacci sai ya ɗauke shi manzo Allah ya ce farkawa da zai kawo sai ya ga raƙumin shi ya dawo da ya tashi saboda murna ya tsalle ya cafki akalan raƙumin ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk manzo Allah ya ce akhta'a li shiddatil farah yana cafkan wani ya ce kai Allah na gode ma Allah kai ne bawa na ni ubangijinka manzo Allah ya ce saboda tsaban farin ciki maimakon ya ce ya Allah ni bawanka ne kai ubangiji na ina godiya sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk manzo Allah ya ce yayi kuskure saboda tsananin farin ciki to haka Allah ya fi farin ciki a bawan shi da yake aikata abin tsiya yau ya tuba an gane shi sa wata rayuwa wasu yara suka zo suka same ni sun mayar ni kamar kakansu sai na yi musu wata hausa bara ne suka yi sauka a wajenmu sai na gansu sun zo wancan satin ceto ku yaya suka ce wallahi malam tsohon ɗaliban Sheikh Ja'far ne all boys ne ce tsohon makarantar Qur'anin Ja'far suka ce eh in ce ai da ganin ku ganin tsohon dan giya da tsohon barawo da tsohuwar karuwa malam ya haka nace ah in ce wallahi ganin shi afi ganin ku alkhairi malam ko mun ka maka ziyara in ce ai in ce to ai to ya zaka faɗi wannan kalmar in ce tsohon barawo ai ya tuba ke ne yanzu ya zama mutumin girki da haka da ne barawo yanzu ba barawo tsohuwar karuwa da ce take karuwa yanzu ta tuba ta zama mutumiyar kirki wata kilma ta zama matar aure haka tsohon dan giya yanzu ya tuba yanzu banda zoɓa ba abin da yake sha sai karatun qur'ani ku kuma yanzu tsohon makarantar qur'ani ne ai yanzu kuka lalace da kuke karatun Qur'ani yanzu kuma ba ku yi ka ku yanzu kuka lalata kaga ganin tsohon barawa ya fi ganin ku alkhairi suka ce a to malam ba haka muke nufi wance to shikenan in ka san ta fadiya baka san ta mayarwa eh saboda mun san sun san mun yi ta fada lokacin saukar kullun za a ce an sa saukar ce ni bana murna da saukan nan saboda saukan nan mu a tsangaya sabbi in ka zo ka wuce tana cewa na ga wucewar maza ban ga dawo wasu ba ba kowa ke dawa ba kuma in ya wuce sabbin nan ya je in ya sauka ɗaya daga nan sai karan mota ko koma kasuwa shi ke nan sai ce da shi ma ya yi karatu to sauka da yawa haka take yi in aka yi yara sauka shi ke nan iyayen kamar dama sun gaji tun da sun sauka shi ke nan a'a sauka ɗaya yaro ai baya son karatu kwanan nan naga wata hira ta Muhammadu Aminu Shanqidi ana hira da shi cewar farkon neman ilimin shi tun yana shekara goma aka ce ya haka yace kai ne aka yi wajen hali na aka kai ni kawun shi yana ba da labarin yace kawun nasa ya matsa masa kullun ana ta casa karatu yace fa mari da maradan shadida yace sai kawun nasa yi rashin lafiya mai tsanani shi kuma yana yaro dan shekara goma yace fa farihitu bi maradihi yace sai ne farin ciki da rashin lafiyar na saboda ina ganin kawu zai mutu in koma gida yanzu wannan shine Muhammad al-Amin Shanqidi malami shi ya san malami Malam Abdul Aziz bin Bas yake cewa idan mas'alan Qur'ani ta zo malam Aminu Shanqidi yace bai san ta ba yace a barwa Allah an je lahira ya bayani shine rubuta Adwaul Bayan fi Idahil Qur'an bil Qur'an to da kaga yaro baya san karatu ko tilasta masa ake yi Allah ka shiryar da mu da haka za mu taƙaita a nan abinda muka yi daidai Allah tara mu cikin lada wanda muka yi kuskure Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana ka gama naka Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله muna roƙonka kawo mana sauki cikin rayuwa Allah ka gafarta mana zunubanmu marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka ƙara musu lafiya wannan tsananin rayuwa da ake fuskanta Allah ga sauki nan ya fara zuwa Allah ka ƙara turo mana sauki Allah ka sauƙaƙa mana wannan rayuwa Allah ka zaunar mana da ƙasar mu lafiya da ƙasar musulmai baki ɗaya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi رب العالمين سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك